اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله in gode Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu wannan halka ta mu mai albarka yau muna goma sha biyu ne ga watan hudu alif dubu biyu da goma sha takwas mun haɗu don ci gaba da karatunmu na fannin alkawa'idul fikhiyya wadda insha Allah tabaraka ta'ala yau za mu tashi akan baiti na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka wanda za mu rera kamar da aka saba daga bisani sai mu fassara tare da yin bayani insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم حق قدره والجار العظيم وترجع, وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل إن أجسيم الإعانة wanne ne na ƙarshe wal aslu fi miyahi na bahara wal ardi wa thiyabi wal hijara ko kuma yana gaba dai kila ku duba da kyau dai baya kusa kwata kwata shi kuma shine gaban tarihi hatta yaji alhillu ko fafan hadaka Allahu ma yumallu wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji asarif al ibaha wa laysa mashru'an min al umuri ghayra alladhi fi shar'ina madhkuri to sai mun zo sai ku rubuta shi ko da pencil ku sa masa namban sa ma'ana shi yana namba ta sha tara sha tara dai sai ku rubuta number 19 a ƙasa mun zo sai ku rubuta shi alhamdulillah idan ba a manta ba mun tsaya a baiti na goma sha bakwai daidai inda malam yake cewa wa kullu mahzurin ma'ad darura bi qadri ma tahtajihu ad-darura duk wani abu wanda ake cewa haram to fa wato yana tare da larura idan larura ta zo to za a yi amfani da shi duk wani wadda abin da yake haramun aka hana shi to idan har ya haɗu da larura to za a yi amfani da shi mun karanta wannan aiki in ba ku manta ba amma fa amfani da shi din bi kadri ma tahtaju huddarura kurkudon abin da ita larurar take ta bukatu zuwa gare shi na muku bayani filla filla in kuna tunawa har ma yaya za a yi irin mahazur din kansa na muku bayanin stages na shi idan wannan aka ce mushe ne na shanu wannan kuma mushe ne na jaki wanne ne za duka mushe ba wanda aka yanka sai suka mutu shari'a tana duban sai kai amfani da mushen shanu saboda mai tun asalinsa shi dama halal ne tun ba a yanka ba wannan kuma ba halal ba ne to larura ta shigo yau sai kai amfani da shanu haka nan na ce in kuma da jaki da alade ne fa suka yi kuka samu mushen su a yare an shiga jeji kuma an ga za a mutu in ba yi amfani da abinci ba shari'a ta ce sai ka yi amfani da jaki mushen jaki ka bar alade saboda tun a zahirin su ma ba su mutu ba da ransu jaki ya fi kusa da abinda ma'ana tun da shi muna amfani da shi muna sayansa muna hawansa muna kaza kaza to aƙalla jakin nan za a fara tinkara kafin alade lura da abin da ya fi muni kenan alade ya fi muni akan jaki saboda ƙarara Allah ya kama alade a ƙur'ani da nasu innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlam rijisun min amali shaitan hurrimat alaikumul maitatu kai waddam wal hamul khinziri a baraka samu irin wannan aya a Qur'ani akan wanda ya magana akan jaki ba sai dai ka ji al khayl wal bighal wal hamir wal khayla ko akwai wayu sai dai ka ji an an kawo wal hamir ƙarshe dai gaji an ce litarkabuha wa zina don ku haule ku yi ado mun sani haramun din ne amma ɓolo-ɓolo dai babu abunda aka kama aka ji haramun kamar alhansir ɗin so shi sai a ajiye shi a ɗauki jaki to amma ya rasa komai sai alhansir ɗin to shi ma dai sai a aiki da shi amma bi kadiri mata hata bi darura gurgudon abin da ita laruran ta bukata mana in ka ga idon abinci ko kuma ka shigo gari to sai ka tona ka binne wannan nama da ka gasa na alade ko na jaki saboda kar yar ma wani ya zo kamar yadda muka faɗa a karatunmu na baya wani ya zo ya ga nama gashashe ya ɗauka naman arziki ne ya ɗauka ya ci alhali ka cuce shi naman alade ne to haka ko kuma misalin da na muku dai a ƙarshe har ma in kuna tuna na muku misali da shagon sarkin yamurai misali mutu yana zaune kusa da wuri sai wani abu yana cin ko kifi ko wani abu sai wani abu ya matsare mai wuya yana neman abin da a taimakon gaggawa na ruwa ko kunu ko wani abu a kusa wanda zai sha abun ya wuce ya gafa zai mutu ba yana haka ido sun zare a kawo mar wani abu ya sha ya makare kawai ko yaron sarkin yamurin ko sarkin yamurin ya hange shi yana kokarin zai karya mutu ya zo da gulda da gudu ko sta sai ya miƙa mai karɓi kwankwaɗe kawai sai kaji abin ya wuce shi ne biƙadiri mata ta da rura ɗin gurgudun abin da amma yana wucewa fa to dakatar haka in dai ba ruwa kusa ka kawo ma gulda kuma kaga zaka mutu in baka kunkuɗe kawai amma yana wucewa abinda da kake ganin zai shaƙe zai kashe kaɗi to dakatar haka kamar yadda na gaya muku a wancan karatu karka ce a ashe haka abun yake ne a to mutum bari ya ƙari sashi mana kawai to nan kuma giya kake sha da ka da abun ya wuce da ya makare kan kana sa ɗigo ɗaya in ka ƙara giya ka sha amma lokacin da makara ta makare ka kana kokarin zaka mutu kaga za blama mahala kana neman gudumawa aka rasa ruwa ko kunu ko wani abu kaga kuma lallai fa wannan abun zai iya yin ajalin ka aka miko ma kwalban giya kake sha nan ba giya ka sha ba to shine bi kadiri ma ta tajihu darura har ma na muku misali da irin ƙarƙashin wa'innan bayanan da na muku bayanin in an zo ana tafiya ko a cikin jirgin ruwa mutane ana cike sai aka ga jirgi zai tangal-tangal zai nitse to sai direban jirgin sa'id ɗin ya ce in fa ba a rage nauyin jirgin na ba zai halaka mu gaba ɗaya kuma ana da yawa na ɗan da jirgi shine na ce muku me yaya za a yi har ma nake muku abinda za a yi shine kaya za a za a rage kaya tunda shi ba rai ne da shi ba sai a rika duba wasu buhuna kawai a rika jefarwa a cikin ruwa har gwargwadon yadda jirgi ya zo normal da zai iya tafiya ce in an gama jefa kaya kuma jirgi har yanzu yana bukatar a rage fa in ba kuma dawa dai muka ce to sai a duba dabbobi in ko dabbobi a ciki su ne san dabba dai bai kai dan adam sai a rika rage a cikin dabbobi aka rage har dabbobi suka kare jirgi fa yana bukata na bai gama saituwa ba to ya za a yi to abin da za a yi har ma na tambaye ku ya za a yi sauran mutane zalla kuka ce wai ai ƙuri'a ne wai ko ko a duba wai na gaba gaba ne a ture ko yare ne kowa dai da abin da yake faɗi ranar nake to ba haka ba ne abin da za a yi za a duba na farko muhimmai kam ba za a taɓa su ba malamai da likitoci da makamantansu sai a dubi wanda shi ba malami ba ba likita ba wato gashi nan dai haka shi mutum dai haka in an zo dai sallah dai shi dai sai ya amfi dai sai ya amamu ba likita ba ba alkali ba ba kowa ba kawai shi dai kuma to sai a dubi irin su sai a rika rarrabewa in sun kare jirgin yana bukatan a rage sai muka muka muka gaya muku cewa sai a duba saura malamai da likitoci na to sai a duba me gari ya fi bukata ba wai a'a za a kawai za a yanke hukunci ba garin yana da karancin malamai likitoci kuma ga sunan misali firjib yara sun gama jami'a ma ba su da aikin yi sun rasa mai daukan su sun yi yawa ma to sai a rage a likitoci eh sai a rage in kuma malamai aka likitoci aka fi bukata kwata-kwata ma ila likitan garin gaba ɗaya ɗaya ne in an yi garaje ya tafi da shi kenan ƙwararre kam ya tafi malamai kuma kowane gida kaji akwai wa'inda za su raba gado wa'inda za su ja sallah wanda za su yi kaza kaza to malamai sai su haƙuri sai a rage su su to shi yasa dai ma'ana karatun ya guda mana cewa karka yadda ka zauna haka kai ba malami ba kai ba likita ba mana kana cikin kawai masis karka yarda wanda an tashi ragewa ko za a rage to karka yarda ka zama haka to yau karatunmu insha Allah zai tashi akan wa turja'ul ahkamu lil yaqini wala yuzilu shakku lil yaqini wa turja'ul ahkamu ana maida dukkan lamura ne hukunce hukunce ga baki ɗaya lil yaqini zuwa ga yaqini duk wasu hukunce-hukunce ana maida su ne da yake ne na kuka watar ji'u ne? eh to ku bar shi ku bar shi hakan ma ya yi duka zai ɗauka watar ji'u da kamurin yake ne hukunce-hukunce suna komawa ne ga yake ne in an ce wa turja'u irin namu ɗaɗɗin kuma akan maida hukunce-hukunce zuwa ga yake ne duka ya yi ma'ana musulunci shi ya ginu ne akan yaƙini shakku bai da bai da wurin zama fala yuzilu shakku lil yaqini shakka ba zai yiwu ya kau da yaƙini ba ga abuwai shakka ne sai a ce wai a ɗauke shi shi a ajiye yaƙinin da ake da shi islam bai yarda da wannan ba a'a shakku shakku fa'il ne fala yuzilu shakku lil yaqini gyara shakka ba zai yi ya kauda yaqini ba an lura da kyau an fahimci wannan baiti ko cewa wa turja'u ko wa tarji'ul ahkamu lil yaqini hukunce hukunce gaba daya suna komawa ne ga yaqini fala yuzilu shakku lil yaqini shakka baya ba zai yi ya kawar da ya ƙini ba wato nan abin da ake nufi ɗan adam duk lokacin da ya tabbatar da wani abu haƙiƙa abin nan ga yadda yake to a nan sai mu yi tambayi kanmu yanzu wannan da aka tabbatar din wani abin da ake kokonto zai zo ya kawar da shi to shi ne karatun nawa ko gashi ba ka tabbatar da abun nan tabbas ne to zai yi wani abu kuma wanda ake ba a tabbatar ba ya zo ya kawo da wannan abun da aka tabbatar karatunmu kenan mahallin karatunmu kenan to a nan tun da alkawaidul fikiyya muke karantawa za a baka ka'idodin ne ka rike kawai sauran fashin baki yana karkashi to a asali dama kawai wanzuwan abin da aka tabbatar ne abin da aka tabbatar shine za a yi aiki da shi kawai lamari kawai sai ya tabbata akan yadda aka tabbatar da shi ne ya wanzu akan yadda aka tabbatar da shi misali mace ce sai kai kokonto a cikin ni kan wannan kam ni na aure ta ne ko ban aure ta ba malamai ne fa suke bane wai shin wai mun yi aure ne ko ban mu yi ba to nan me kenan tun a wannan kaidan da aka gina mu me za me hukunci eh ka shakka ne wannan matan kan ni na aure ta kuwa ko dai ba aure ta ba a wannan ka'idar da muka karanta ya kenan hukunci yawwa ya yi shakka anya ni na aure matan nan ka an daura mana aure ko ko dai shakka ko to kawai ba daura ba tun da daura wanda yake kokoto ni ka an daura mana to ba da kariya kuskura wannan in ji malamai haramun ne ya kwanta da ita saboda rashin auren shi ne tabbas auren ya shakka kai ko kuma mutum ya zo yana shakka ni kam shi na saki mata na ne kam ko ne shi kuma mai hukunci na saki mata ta ce kan ko dai ban saka ba na sake ta kuwa anya ba ta saku ba kawai dama kan sakin yayi kokonto to abinda bai yayi kokonton ba zai ba zai ture tabbas ba bai tabbatar da ya saka ba shine shakku kenan bai da tabbas yana shakka ne ni na sake ta ne kila mafarki ma ya saki matan sai ya dauka da gaske ne sai zai yana shakka anya ni hakan ne kuwa anya na sake ta kuwa to bata saku ba kawai bata saku ba kawai shi ne ka'idan addini kuma yana da dama kwanta da ita inda shakka yi haka hukunci yake misali mutum ya shakka ni kam ni ko alwalana ta kanye ne kam sai ta kokonto alwalana ni ko ta karye ne kam ya shakka cikin hadisi me hukunci bayan fa ya sani kam tabbas ya yi alwala amma sai yazo yana shakka ni alwalan anya ni alwalan nan kam kaza abinda ka tabbatar din nan shakkan nan bai sai tura shi ba shi da ka'idan addini wancan ka yi ka tabbatar ka yi alwala amma karyewar alwalan fa shakka kake to wala yuzilu shakku bil yaqini wannan a rike baitin nan da kyau jiya nan na zo nan masallaci muka yi sallan magariba sanda na tafi gida sai na tuno kawai sai abu ya faɗo min ashe fa an tashi daga islamiyya ina sauri na shiga bayan ɗaki na kama ruwa da na fita kuma na tabbatar na kama ruwa to amma na yi alwala bayan kama ruwan shi ne nake shakka amma tabbas na shiga na kama ruwa na tabbata wannan kam to bayan na fitan shin al- na zauna na yi alwala ko ban yi ba da na dawo gida ne na yi alwala ko ban yi ba to wannan na yi ta contemplating ta yanzu mai hukunci na mai hukuncin sallah na na jiya na magariba take ai na taji na biya ha to ai tabbas na tabbatar na shiga na na yi dahara tabbas ana tashi daga islamiya amma sannan da gama abin da zan yi na na zo mun yi sallar magariba a nan ai ina ji da kowa muka yi sallah to bayan na tafi har na ga ara masa ido da gaishe da ce to in wuri na kuka zo ina jira in ba wuri na ba kuma shikenan saboda kar ban sani ba abin nan so na koma sai wancan shiga kama ruwan ya dawo min Ah, ni fa da aka tashi daga islamiya alwalan nan ta la'asar na fa shiga na kama ruwa to ta- wannan ka tabbas ne tabbas ne na na san na shiga na kama ruwa to amma nayi alwala bayan kama ruwa ko ban yi ba to shine nake shakka to ga wannan baiti yayi aiki kiya dama da yake ba wai abun eh, is known since to kawai sai na sai na sake sallah kawai saboda alwalan ai babu tabbas amma taɓa ruwan tabbas ne to shine nan karatu ko kuma akasin haka inda zai faru na tabbata na yi alwala ina da alwala ta sai aka zo za a yi sallah sai na fara shakkan ni kam alwala nan kan ta karye ko ba ta karye ba ne kam to inda baka samu tabbacin ta karye ba shakka kake yi amma kana tuni da lalle kai alwala to alwala tana nan kawai yi sallan ka kawai sai dai in ka samu tabbas ba shakka ba to shine fa- wal- fala yuzilu shakku lil yaqini shakka bai isa ya kauda yaqini ba sannan misali kana cikin sallah sai ka sai kai rikice akan adadin raka'o'i ta uku nake ko raka'a raka'a ta hudu an gane raka'a ta hudu nake ta uku nake ko ta hudu kai kai shakka akan adadin raka'o'i to abinda zaka yi sai ka gino akan yaqini yaqini shine uku na hudu ne yake shakka ni kam raka'o'in nan kam sun kai sun kai hudu ne kamar ta da maganan cewa ta yi hudu babu maganar kawai ta kare ta ji ba kan ne uku shi da yi ina ku lura da magana na hudu a shi ake shakka uku kam dama garanti ne kawai ko ka tabbata su kam kayi su amma na hudun ya tabbata kayi ko baka yi ba shi ne kokowar to kan gina ko kuma ni kan barka ta biyu nake ne yanzu ko kuma na shiga ta ta uku ne yanzu a ta biyu ne kawai shi ne wala da biyu shi bin ba kuma ba rakawoyin sallah kaɗai ba fa har ɗawafi inda Allah zai kai ka Saudiya hajji ko umra kana ɗawafi sai ka manta ni kam yanzu kan ma tukunna ɗawafin nan kan nawa nake dama bakwai ake yi. biyar ne nayi ko hudu ne kan tukunna sai kai shakka in dai kai shakka kan biyar ko hudu to garanti hudu kam ai su akwai su ne na biyar din ne abun yin kokonto kaza ko kaza to adadi mafi karancin dama shi kam garanti ne na sama da shi din ne baka tabbatar ba to yaqini zaka ji maka kawai biyar ne kai hudu ne kawai sai ka ƙara nawa uku an gane bayani haka haka ka'idan addini yake kuma ko littafin fiqh ka shiga ba wannan usul fiqh ba ko littafin fiqh ka shiga eh ba alqawaid fikiya ba nake nufi ko fiku ka shiga haka zaka tara haka zaka ga ka'idodi zaka suka ginu akai eh dawafi haka shi ma haka kuma sa'i tsakanin safa da marwa ka taso daga safa kayi marwa ka sake dawowa safa ka koma marwa kana kirgawa sai ka manta yanzu na shida kake ko ka zo na ƙarshe na bakwai to kawai ka- ka gino akan na shida kake cika ta na bakwai din wannan shi dai ka'ida ka gino akan yaqini haka nan kuma jifa jifan shedan wai saboda wata rana abin zai iya samun mu muna zaune a nan karkare na kanka kana zaune a tsoron wani sai shi kuma baka taba ko mafarkin ma kai kam fara tunanin ma tafiya haji ba ila wani ya zo Allah ya sa karfinka ya rantse don yanzu wani a cikin mu nan wani zai ce to ma ta ina wa nake da shi wanda zai biya ni baka kuma ina zan fara wannan tunanin? sai dai gaba in Allah ya bani kuɗi in na zama na zaɓi kuɗi ko kuma na ga- ƙara sanin mutane kaza kaza wani zai fara tunanin ta ina ma shi kuma zai fara kama hanyar tafiya ma makka kuma ayya mai sauƙi ne a wurin Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz haka kawai wata rana wani zai zo masallaci za a yi jam'i kawai alƙura a sallah ne ya ce ɗaya biyu uku hudu sai a kirga har da kai har ka ji ka tsorita ka ɗauka ko ya ce kaf ɗinku Eh, in mun fita ku bani sunaken ku kowa da anguwansa da kaza kaza zan turo eh, ja- eh, yan kwa- eh, abin nan yara na za a zo za a yi muku passport za ku bana da ko za a yake haji malamar kai har- ranar ka kai sallah wato mu- kai jam'i mai eh, wato muhimmin jam'i a to wani na wanda ba yan wasu ai jam'i dai muhimmin jam'i ranar kana akwai wanda yake yin haka wallah a kano shi kuma a shekara yana yin haka kowane shekara amma kuma yana canja masallatayya inda ya ga dama sai ka ga masallacin da ba ka dan mali zai je sai ya shiga mota kawai ya je ya yi asuba asuba kuma yake yi. sai ya asuba a wani masallaci duk masallacin da ya asu to shi kenan kuma shi kan in ya zo dama haka yake yi. duk wanda yake cikin masallacin list za a ɗauka kawai a wannan shekarar kan ka tafi wallahi wani wani ladani a nan kuno da yake gari sun shi kuno shi kuno da yake babu labari yake yace wallahi kawai shekara da shekaru wa- shi ne ladan ya tare ya koma kano yana abubuwan kawai wata rana larura ya hana shi zuwa masallaci kawai mutumin da ya zo masallaci su kan da aka gama list aka gama komai alhaji ya tafi an ɗauki list kawai ya makara sai ya zo ya samu ya shigo masallaci ya yi sallah shi kaɗai ya sallah ya gaba shi labari daga nan kawai ya naɗe ya ce kawai Allah bai sa zai arziki ba kawai ya tashi kekere ya dawo gida ya bar kano masu wani tsabar bakin ciki bai Allah bai samar kashin arziki ba shi sannan aka gama lis alhaji ya tafi kowa aka ɗauki detail ɗinsa da numban waya da komai ya tafi kawai iya ku da aka yi jam'i da ku zai biya wa duk shekara shi kuma ba ruwansa wai da wanda ya sani wai zai biya wa kaga masu yi don Allah kenan ba sai dangin su su yadda sun ila ya wadace su suka kowa ya ji to haka bayan Allah kawai wanda bai sani ba so kaga irin wannan in ta ta fado wata rana kaga kai asuba mai eh, mai tsada so yana iya yiwa amma zalika ala Allah bi aziz to haka kuma da makamantan irin wa'annan duka to sai ka ginu akan abin da ya shafi yaqini to a asali yan uwa a asali kowane mukallafi wato wato a asali hukunce-hukunce akan mukallafai korarru ne sai dai in wani arizi ya zo ya tabbatar da abu akan mukallafi to kun gane menene nake nufi a asali ba wani hukuncin da ya hau kan mukallafi sai wadda ya ɗariki wadda ya bijirto kana zaune yau kawai sai ka zama balagaje to sallah ta faɗo kanka kaza kaza ya faɗo amma asali babu wani abin da ya zama wai kana ɗaure da shi faɗuwa yake wannan ka'ida ce a rike sai dai in wani abu ya zo sai ya hau kanka amma asali sannan kuma ko wasu abubuwa tunda mun zo wannan baiti da ya kamata ku sani ku rike wa su asalai yanzu misali lafuzza lafuzza a arabiya a asali ana tafiya ne a hakika hakikanin su sai dai in wani abu ya shigo ya gwada majazi ne wannan lahabi to sai a ɗauke shi a majazi amma a asali in an faɗi magana kawai a arabiya to hakika ne kawai ko kun fahimce ni kuwa nake a asali in dai lafazi ya zo to hakika ne kawai ba wani maganar majazi sai da in wani abu ya shigo ya gwada shi majazi ne aridi wani aridin abu duk maganar da ka gani kawai ka dauke ta hakika a asali ba majazi ba ba da ku muka yi karatun usulul fiqh ba duk da ma abun balaga ne amma masu usulul fiqh ma suna aron wannan yanzu misali kamar misali na taba buga muku na malamin balaga da suke kawa yanzu an ce ashamsu me ne ashamsu rana ko wannan hakika kenan ko wannan da take samu to amma wancan baitin da na taba karanta muku a cikin karatu shi kuma ai ba rana ke nuna ba kuma shamsu aka ce wanne ne baitin kamatu zalliluni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi wa min al-ajaib shamsun tuzalliluni min ash-shamsi kaga wannan ba kai saka dauke shi hakika ba aridi yanzu qamatu zallilu li min ash-shams ta tashi gadan gadan tana min inuwa daga zafin rana kaga wannan na hakika ne rana na asalin ne wacce ce ta tsaya gadan gadan tana min inuwa daga rana yace nafsun ahabbu ilayya min nafsi wata rai ce wanda tafi nafi son ta akan raina wai budurwarsa wa min al-ajaib ka wannan abu yana cikin abubuwan mamaki shamsun tuzallilu li min ash-shamsi rana yana min inuwa daga zafin rana kaga rana na farkon nan da aka fara yanzu da yake mai inuwa daga zafin rana ranan farkon majazi ne ba hakika bane waya wai budurwar ta saboda tsabar kyanta wai yadda ke kwatanta ta da hasken rana saboda hasken ta to shi ne majazi kaga in wannan ya zo to wani abu aribi ya zo sai ya zama majazi amma asali ana ɗaukar lafuza ne a hakikansu yanzu kan yaji tabo ma ya al-samsamu bis samsami shi ma duk na muku misali ma ya al-samsamu bis samsami wani sadauki ne ya fito za a gumurzun yaki ga takobi a hannunsa sai wani yana yazo yana koda shi yana ce ma ya faru samsamu bis samsani me takobi kuma zai da takobi shi din kansa ma takobi ne ai ga takobi da farko ba haƙiƙa bane majazi ne na biyu shine haƙiƙa me takobi kuma zai da takobi shi din kansa ba ko kuma wancan da na muku misalai ai na muku irin su da yawa ko walam ara dirhamaini astaqu wai menene baiti ina taba kawo muku wannan ba zakoka ko ban taba ganin zakoka masu gaskiyar gumurzun yaƙi irin waɗannan ba ɗayan zakin haƙiƙa ne ɗayan kuma majazi ne wai wani ne saboda tsabar jarumtansa shi kuma yadda zaki zai kafsa suka fito suka ja daga da zaki to wai zakoka biyu to ɗayan haƙiƙa ne ɗayan majazi ne wai ɗayan sifansa irin na zaki ne shi ma jarumi ne mai ƙarfi ne mai kaza kaza shaja'i ai shuja'i ne kaza kaza haka to asali a lafazi in ka ji lafazi haƙiƙa ne sai dai in abu ya shigo ya bai da shi majazi to sai ka tafi a majazi in siyaki ya zo da ya gwada majazi haka kuma in ka an yi umarni a asali fa amma fa aka ga maka a asali duk umarni wajibi ne a asali duk umarni wajibi ne sai dai in wani arabi ya zo da yake gwada wannan mandubi ne a'a mubahi ne a'a da sauransu duk umarni a asali wajibi ne a asalin أمر الوجوب الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاء عارض tunan kuma sai ya maida shi wani abu daban ba wajibi ba ana rike asallan ku haka nan kuma asali a hani tahrim ne haramtawa ne da kaji an hana abu to haramun ne a asali sai dai wani abu ne ya zo sai ya gwada a'a hanin nan fa makruhi ne repugnant bai kai matsayin haramun ba to sai a tsaye da shi a kure amma asali in ka ji an ana dai to haramun wai wannan fa asalai nake ba ku ba wai duk inda kaga an hana abuwa kace to ai na karanta aslul annahi at-tahrim in wani abu ya bijiro zai iya gwada makruhi ne ko yanzu misali annabi ya ce la ya sharaban na ahadun minkum ka'ima karɗayan ku yadda sha ruwa a tsaye sai mun dubi asali shan ruwa a tsaye ne kenan haramun tunda hani ne wannan to amma akwai aridi da ya zo ya gwada ba haramun ba ne kawai makaruhi ne an samu daga sahabbai wani suna sha a tsaye to ka san dai sahabi ya fi ka sani umarnin manzon Allah sallallahu da haka irin wa'annan suna nan ko kuma annabi yake ko mutane su daina illi ladan yana kiran sallah suna surutu ko kuma Allah ya nane jin su ko kuma dai akan ladan annabi yace yana kiran sallah kai kuma kana surutu baka maimaita abin da yake faɗi gunda a narka narkakken dalma a riƙa juye ma a cikin kunnuwanka kenan illa dan yana irin sallah mutum ya yi magana kan me me matsayinsa a asali haramun to amma haramun ne yanzu ba haramun ba ne makruhi ne kawai matsayinsa saboda me saboda an ga gaggagaggan sabon manzon Allah su sallah sayyidina bilal yana kiran sallah kuma suna taɗi suna taɗi kuma daga cikin su har da wanda yake kowa riko da sunna abdullahi bin umar abdullahi dan umara shi an ganshi ma cikin ana ladan na kwada kiran sallah sayyidina bilal kenan shi kuma yana yana yana taɗi bai yanke taɗinsa ba ka san an ce ibn umara dai ai kuma baka isa kace da yayi garaje wa sunna ba to ashe kenan hanin ba na ramun bane don ladan yana kiran sallah kai ka dan tsari ta maganar maganar ka ba za a ce u ka ji wannan ba annabi yace gunda a narka narkakken dalma a rika juye ba a kunnuwanka sannan kana taɗi eh ka bonu makruhi ne matsayinsa to asalin hani aka ce me haramun a asali ba sai dai wani abu ya shigo sai ya gwada karhanci so haka kuma duk wani lafazi kamar yadda muka ce yana gwada a farko asalinsa hakika ko sai da in wani abu ya zo ya gwada majazi ne to haka nan kuma duk wani lafazi ana barin sa ne a a umumi sai da in wani abu ya zo ya tafsiri amma a asali komi in an ce ai kaza to ana nufin kowa da kowa ne babu ware kowa sai dai in wani aribi ya shigo ya ce fa amma sai wane da wane kawai ake nufi ƙaramin misalinsa sallan juma'a da Allah ya tashi ita yayin da amanu ya koda da suka yi imani dan Allah yayin da zina amanu ba mu mene mata kashi nan Qur'ani ya tabbatar mu'minina wal mu'minati kaga ta shiga ba a samun matafiyi wanda yake mumini ko matafiya duk kawai empty musulmai ne ba su kai imani ba ana samu bayi ma ana samun muminai ko wanda ba shi ya yi mara kanta ana samun su ya zama mumini koya wai exclusive mutane din nan da aka aka ce an yarda ka su je juma amma lafazin ayar ta ce ya ku mu'minai bata ce maza ya ku mu'minai maza ya ku mu'minai wanda suke zaman gida ya ku mu'minai wanda suke wankakku ba abin su bashi ya ku mu'minai wanda kuke halin zaman lafiya ba ba yaki a garin ku ya ku mu'minai kaza kaza kaza ba kirgo an kawari komai ba aka ce ko izanu diya ne salati da zaran an kira sallah min yau bil jumu'ati ranar juma'a fas'au ku tafi kawai ila zikrillah kaga umarni ya yi umumi amma aribi ya tabbatar da cewa ba umumi bane nan akwai exclusive mutane wanda dole ka cire su a ciki so shine abinda amma asali in an yi umumi an yi zo da lafazi haka yana gwada umumi ne sannan kuma a asali kowane aya kowane nassi ko hadisi ko qur'ani mukami ne ana aiki da shi zai wanzu ana aiki da shi sai dai in wani aribi ya zo sai nuska ya shafe amma asali duk wata aya da aka karanta ma za ka yi aiki da ita amma in wani abu ya bijiro sai ya sai ya soke ta zai ce to ai wannan aya ba ba ta aiki misali walladina tafawna minkum yazaruna azwaja ko na baqara wasiyatan ko wasiyatun ban kirawo sun saba ne bi azwaj mata'an lil hawli ghayra ikhraj kaga nan Allah ne ya wasiya idan mace mijinta ya mutu Allah ce ta zauna ta yi idda shekara guda haka yake a farkon musulunci to sanda ayar ta tarabbasa bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara ta sauka sai ta soke wancan kaga arifi ya mutu to wannan kenan to ina ga dai ko nan muka tsaya aka takaita haka ina ga ma la yudraku kulluhu la yudraku jillu sai yace wal asl fi miyahi na tahara wal ardi was siyadi wal hijara ana baka asalai ne ka rike gam asali a kaza kaza ne asali a kaza kaza ne wal asl fi miyahi na yace asali a ruwayoyin mu a tahara tsarki ne kawai ruwa asalinsa kawai tsarkakeke ne shi ne ma'anar wal'asul kaga asali fi miyayi na a ruwayenmu a fahara tsarkakakku ne so nan idan ka samu ruwa na kogi ɗebi kawai yi alwalanka ɗebi kawai yi wankanka ba ruwanka da wani bincike kuma ruwa in na kogi ne ko da ya yi zarɓi da zai hana a yi ibada da shi ba ko kuma ruwa wato na ƙorama shi ma duk halal ne ruwan ƙorama ko ko kuma ruwa na abar wato rijiyoyi duka halal ne ko kuma ruwa wanda yake ayin irin su kamar dam haka da makamantansu duka ruwa dai asali kawai halal ne babu ruwanka bawan Allah misali ka zo kan hanyar tafiya kawai sai ka ga wata randa a gindin wani bishiya haka wata bishiya haka za lokacin sallah yayi ka leƙa randan ka ce ka mutum bai san ruwan nan ba kam ko mai kyau ne ko bai da kyau mutum ya zo ya alwala ya sallah sallah ka sai ba ruwan ka da kwakwa ruwa ne eh to al aslu fi fil miyahi al-tahara da bi ruwanka yi alwalanka in wanka ne ma na na farilla yi wankanka babu ruwanka da bindiddigi an gane wata rana zai same ka ne ka zo ga ruwa ka ce "Mm, wannan ruwan ni dai mutum bai sani ba bai san waye ajiye shi bai san ibi kullum ma filar bi alalan dan giban ibi ruwanka kawai ka san dai ai ruwa kam dama sallah ake da shi da sha za ka bari ka mutu ne buɗe ɗebi ruwanka kawai ko a drug ko a wani abu sai dai ka zo za ka yi alwala kana kawo shi kusa da hancinka sai ka ji turare a cikinsa to nan kuma kaga aridun araba ne ko kuma da ka kura mar ido da kyau sai kaga ashe akwai wani abu ya shiga ciki ko da ka ɗanɗana sai ka ji ashe sukari ya shiga ciki to wannan zai hana amma haka kawai to wai ka ce kai ni ni bar wannan ni ban yadda da shi ba saboda ba ni na ajiye shi ba to sharadi ne sai kai ka ajiye ruwa zai zama za a amfani da shi to asali a ruwaye tsarki kawai haka muka karanta ma wani hadisi ko alma'u dahurun ko la yunjisu shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ardi wa thiyabi wal hijara haka asali a kasa tsarki ne asali a kasa tsarki ne wasiyadi haka nan sutura asali a sutura tsarki ne wal ijara haka nan kuma duwar wasi asali a cikin su tsarki ne wato ma'ana wannan fa ba a ba a kayyade akan abin da ka faɗa na duk wani abin da ƙasa ta tare duk wani abin da ƙasa ta tare asali a cikin su tsarki ne turbaya ne duwar watsin ne ƙasar gishiri gishiri ne ko yashi ne ko ma'adinai ne ko bishiyoyi ne da duk wani nau'i na sutura suturu gaba ɗaya asalin su tsarki ne sai dai in wani abu na yaƙini ya zo ka tabbatar da gushewan tsarkin ko na jasa ta sauka kan abun to wannan ba kai saka yi amfani da shi ba in ka gani gashi uku dutse ne ka zo ai kasa ce sai ka zo taimama ya kama ka ka zo za ka buga ka ce wannan wurin ban sani ba ko ana fitsari a wurin ko ana kaza kaza wa ya tambaye ka wa ya saka ka buga taimaman ka kawai in dai ba ka zo za ka buga ba sai ka duba sai ka gani bolo bolo ka na kasa aslu a kasa tsarki ne ba ruwanka da kwakwa an gane ka'idan ko haka nan kuma ka ɗauko dutse za ka yi taimama ka ce kai dutsen nan fa ni fa ba ni na kawo shi nan ba ko ban san me da me ya sauka kansa ba da haka kawai ni gaskiya ba zai a baka da hujja asali a duwatsu tsarki ne ko ka taimama ka sai in ka ga abin da zahiri ɗayi ɗin abin da ya sauka kansa duk da ba kai ka aje shi ba buga kawai abin a wuce magana haka nan riga aka aiko ma da riga sai lokacin sai har za ka sata kace kai rigan nan fa ba san yanayinta ba kar wanda ya sakar nan ko kila kai ta kirkire kirkire dai kila ko ya ya kwanta da ita yayi bacci kila wani abu ya faru kan haka da babu ruwanka asali a riga dama tsarki ne sai da in kaga abu a zahiri sa kayan ka kawai ka je ka shiga masallaci kawai kai sallah shi ne asali yawa bincike binciken nan duka ba ba sa ka shi ba ba daura ba aha sai kuma me wal aslu fil abda'i wal lu'ubi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi wal aslu fil abda'i asali a farjoji a tahrim wa wal lu'ubi da namomi wan nafsi da rai wal amwali da dukiya lil ma'sumi na wanda aka katangance shi dukiyar mutumin da ma'ana wadda yake katangagegge korai na mutumin katangagegge wadda musulmi ne kenan ake nufi asamu min minni dima dima wa hub wa amwalu ko asamu wancan hadisi to asali a cikin su tarimuwa haram ne duka wa'annan abubuwan da muka jira asali haramun ne mu dawo daga na farko haka cewa al'asul fil abda'i asali a farjoji ma'ana saduwa da mace asali asali haramun ne duk wata mace asali haramun ce gare ka ga mutane ya fita mana kuri sai da bayani mace a asalinta haramun ce kawai ga kowa sai dai wani abu na ya ƙini in ya bai ya bijiro na gwada halacci ta hanyar ɗaura aure ko kuma mallaka ka saye ta ko kuma aje yaƙi ka kamo ta ko kuma ka gaje ta a wurin babanka ko wani naka a raba gado sai ta faɗa hannunka to in dai ba wannan biyun ba to asali a mace al'auranta haramun ne walladina li furujihim walladina li furujihim illa ala aw ma malakat aymanuhum biyun nan kenan dan haka babu wanda za ka tambaya ka ce mai akwai wata mata a duniya kwaya ɗaya rak wanda aka aiko ta da aure ko ka taba ji wata ban ku nake an taba ka taba jin labari akwai wata mata saboda tsabar ita kam halal ce da aure ba aka aiko ta kamar ta tabara babu asalin su haramun ne kawai in wani ɗari'i wani arifi ya bijiro ta hanyar kaganta kai magana aka yi yarjejeniya aka samu shaidu aka samu waliyai waliyi aka samu wakili mai karba ba ko kai ka karba da kanka aka kuma samu sadaki aka samu siga to sai ta zama halal a gare ka amma asalin su haramun ne kawai su dama ta wannan kenan sai a rike ka'idodin su ne dama babban abin bukata a yi riko da su haka kuma namomi a asali haramun ne nama a asali nama shi dama haramun ne daidai in ka tabbatar da halarci ta hanyar Allah ya nuna wani ya ce a ce dama shi ya zace illa ma yutula alaikum illa ma yutula alaikum nama haramun wa aka ce ma ga wannan ga wannan misali an'am dabbobi takwas din halal ko kuma manzo Allah zai ce kaza a ci kaza duk dan ruwa halal misali ya faɗa duk ɗan ruwa halal ne in dai abu a cikin ruwa yake rayuwa kar ma ka sake tambayan wani kawai kana samun sa kawai ka ci kawai in na yankawa ne in ba na yankawa ba ne ko ya bushe kawai ya mutu kawai ka ci irin su kifi shi dama ba yankawa ke ba ko dama abu biyu ai ba yanka su da kifi da fara ko kada wani mutane sun doso an kwantar da fara za a yanka ai bismillah da wuka a yanka fara soke ta ake da wani abu kawai a kashe ta ta mutu kawai na ha to da rantan zaka sata a tukunya ai an kakkashe a kifin ma da ba daga kamo shi yana wallau wallau wallau zaka jefa shi a cikin mai ba tafashashe ba to kawai kawai kai kana gadara shi ba sai ayyuka ba ko aga duk dan ruwa duk dan ruwa halal ne duk dan ruwa halal ne kawai in ka samu ci kawai karka je ma za ka wani malami fatawa in kuma kwai yake shi ma ci kawai shi yasa maciji ma ake ci ga wanda za su iya fa suka dangarun nan duka a to wa haramta inda kana so wa haramta maka idan ba ka so fi kenan je ka nan kuma karka ce harama da ya kawai ba ka so tuwon fa ba wai ina ki bane karo ne je na ina yawa kawai karatu da ya biyo da mu kakkan ka san bayan da za a yi cika dangare mana eh kwado bai hana ka kwado ka ai shi aini dama ɗan ruwa ne kuma na riga na baka fatawar cewa duk ɗan ruwa a sani ka inda za ka ga kana iya ci kawai ka kamo kwaɗi kawai ba ya ga gyara suka soya ka ci kawai ba wanda kuma duk wanda yake ma ya ma shi shi yake ma mai cin kwaɗi ka ce to Allah Allah ɗaya bai hana ni ba yawa so wannan haka nan rawuka rai wal amwali da dukiya wannan duka haramun ne yi haka kawai ka zo ka kashe mutum haramun ne ko kuma haka kawai ka zo ka kwashi dukiyar mutum a karɓi kuɗin mutum haramun ne a asali a asali haramun ne lil ma'asumi ga katangagge wanda shine musulmi musulmi ko kuma wanda aka mu'ahadi mu'ahadi kirista wanda aka yarjejeniyar zaman lafiya da shi bare taba ko ba ku taba shi ba tayin ko to haramun ne jininsa a zubar haramun ne dukiyarsa a taba haramun ne mutuncinsa a ci كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه باقى النبي فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها هو إن قالوها أو للغزي عصموا مني دماؤهم وأموالهم illa bi haqqiha sun kiyaye jinnansu in sun faɗi la ilaha illallah sun kiyaye dukiyoyinsu sai dai da haƙƙin shari'a nan kan ba zai hana ba me ne haƙƙin shari'a misali idan asalin ya bushe nan ma za a iya fa aiki akan wanda aka kiya- ka- ka- killace ne kar a taba shi ne misali musulmi in yayi ridda kaga da ka ai ba ba yadda kashe shi ba to in yayi ridda ya bar musulunci fa takobi ya- sai ya sauka a wuyansa kawai ba wata magana kawai in dai ya ridda dama musuluncin ne ya kiyaye shi ya hana a taba shi yana ridda sai a kashe shi ko kuma um, mutum wanda ya taba aure in yayi zina to wacce abu ya kawo sai a kashe shi kawai ko ko mutum ya kashe wani da gangan to shi ma sai a kashe shi kawai ba wai kashewa irin na bugewa da mota ba baka sani ba inna mutum ya kashe wani kawai intentionally da nufi to wannan shi ma sai a kashe shi ko kuma dai abokanan zaman wanda ake yarjejeniya mun zaman lafiya da su sai suka warware alkawari to in ta kama ana iya yakan su in sharuɗa sun cika to wannan shi ne to abin da ya shafi dukiya kuma fa idan a haramun ne a taɓa dukiyar mutum amma musulmi idan ya aikata wani laifi da zai wajabta ya biya diya ko wani abu to za ka karɓi dukiyar hukuma ta karɓa shari'a ta karɓi dukiyar yadda ba dama a taɓa jininka a taɓa kaza kaza amma in kai wani laifin ana iya yanke ma wani gaba ko ko sata haka in ya kai rubu dinar ana yanke gaba jini zai fito kuma kuma an ce dan huwa mal huwa irduhu haramun ko aka ce to amma in yayi jinayar da ta kai a yanke mai gaba sai a yanke ba wata magana so haka um, in yayi laifin da za a azabta shi a fora shi shi ma ana yi ko bulali haka da makamantansu haka kuma in dukiyar ce ana iya karba in yayi abin da za a karba dukiyarsa dole sai sai ya karba in misali wani alkawari ne yayi bai cika ba misali ya karbi bashi ya kiya biya shari'a za ta tilasta alkali ya kwace dukiya a hannunsa ya biya wancan kaga nan ya halatta kenan tunda ya ci bashi mutane ya yi taurin bashi an yi an yi ya biya ya ƙi to shari'a za ta kwace da ƙarfi kuɗin ta mayarwa wancan nan bara a ce wai dukiyan aka kwace ba shi ne ya jawo da ya yi biya da ba za a yi haka ba kuma bashin ko na Allah ne ko na ko na halittar Allah ce sai an kwace an biya sai akwai bashin Allah akwai na halittar Allah ko bashin halitta kan kowa sani ko tsakanin mun nan zai ya faru to na Allah ba nawa zaka je kai wani abin da za a ce ma sai kai azumi 60 a ce ko kuma sai kai ciyar da kaza ciyar da kaza din ba dukiya bane ko ka dinka mutum goma sutura ba dukiya bane za za za a yi da shi to shi ne sai a kwace sai a bayar wa miskinai ko miskinai sittin a ji a tambayi miskini misali kai nawa yake kosar da kai sai ce to lalle in naje restaurant dai plate din ɗari biyar dai ina lallabawa sai a ce to a buga ɗari biyar sau sittin nawa to sai ka biya ɗari biyar da sittin sai a karɗe su da ƙarfi dole ko haka nan misali shari'a ta ce dole ne ka taimaka abin nan danginka in kaɗi kana da dukiya kamar zai kashe ka amma danginka ga sunan yunwa yana kashe su to shari'a in sun je sun kai ƙara wurin alkali alƙur'an za a da ƙarfi za a kwace a rabawa a kwace wani abu mai tsoka a rarraba danginka shirya ta yarda a ba musu su je su yi walwala ko ma in ka ga dama ka jiya Allah ya isa cikin tirela ya rage naka Allah ya isa ka jiya cikin tirela in ka ga dama alƙali yana da fawa ya kwace da ƙarfi a rarraba danginka makusata ga sunan talauci yana ƙoƙarin kashe su da yunwa kai kuma ga arzikin kamar zai kashe ka su kuma yunwa kamar zai kashe su to sai a karɓa da ƙarfi a basu misali kana da masara kawai ya kai buhu dubu biyar ga wasu danginka na kusa su kuma yunwa yana ƙoƙarin kashe su alƙali sai ya karɓi abin da zai ishi kowa har ran da zai dawo da amfaninsa a raba musu kawai in ya ga dama ka mutu wannan ya halatta malam ko kuma bayinka da ka mallaka sai ka zo kana kokarin kashe su da yunwa kuma kana da hali sai suka kai wurin alkali alkali zai zai bi musu haƙƙin su da karɓa musu haƙƙin su da ƙarfin Allah kai ba ba ma haka ba ko ba ko ne kai shari'a ta bada dama dole ka ka masa gara na kwana uku in ka ki walla a wani wurin an ce je wurin wurin alkali ya nemi hakkinsa kuma sai an ba shi dole ka je ka ba shi hakkinsa saboda haƙƙi ne a kanka kuma da da ƙarfi alkali zai kwace a sayo masu maltina a ya zaka ce a sunama zuwa ne ne a magaran baki nan sai an mar ko ba kai yara in ya ce har da shi ya saba in ya biye bakon da ana bar har da su damu fura ana bar kaza ya irga sai a masa dole dole wajibin ka kai ka duba kitabun jami'a can ƙarshen askari ka duba za ka ga ko dabbobinka ne ka ka ba su abinci da zai kosar da su kana kokarin ka kashe su da yunwa to an ce dole sai shari'a ta yi aiki a kanka dole za a saka ka rika cire kuɗi dole ka siyo abincin da zai ishe su in ka kuma shari'a ta ce a kama ka a ɗaure ka a kwance su a je a sai da su a zuwa baka kuɗin ka in ka karba a je marma a wurin kokuwa na a ɗaure ka aje a sai da su in ka jiwa wani ciwo in an gama sai da su aka kama kuɗi a rama mai sai ka duba kitabul jami'i can ƙarshen askari za ka ga jawabin nan dabban kama baka isa kai mata irin rikon da ka ga dama ba shari'a za ta ladabtar da kai lalle matarka ko mutu ko yayanka ko wasu danginka ko ba bakonka dabbar kama dole ka bi a hankali ka ba ta haƙƙinta so ina gadi oho ba mu karisa ma fassara baitin ba wa nafsi haka rai asali haramun ne a kashe shi yadda farjoji asali haramun ne nama asali haramun ne sai wani abu ya zo da zai halatta haka rai haramun ne sai in an aikata abin da muka faɗa din to nan kan za a kashe ko zina ko ridda ko zinan musini kenan musani ko ridda ko kuma in ya kashe wani wal amwali haka dukiya mun faɗi yadda za a yi lil ma'asumi na musulmi haramun ne a taɓa tarimuha asali haramun ne haramta su ya zo a shari'a a asali hatta ya ji alhillu sai dai a jira har sai ran da halacci ya zo tukunna in mata ce haramun ce a gare ka tarimuha asali haramta su ne ya zo a shari'a hatta ya ji alhillu har sai ran da halarci ya zo tukunna kafin ka kwanta da ita ko kuma dukiya asali haramun ne sai dai in wani abu ya biyo ya halatta faham ka fahimci malu mallu abinda ake ma shiftansa din nan hadakallahu Allah ya shirye ka Allah ya shiryar da mu ya kai abokin magana mai karatu ya ce faham ka fahimci mayu mallu abinda ake ma shittar saɗin dictating ake dictating maka kana ru shitta an san shitta aiko ga yana a cikin ayar dai ta bakara falyumlil waliyuhu bil adl shitta in baraka iya misali shaida ba a gaban alkali kai mai guragun baki ne ko in ina Allah ce waliyun lil walihu bil adl ka nemi cikin majibintanka kamar a mai shifta gashi gashi abun yadda yake sai ya zo ya tsaya ya yi jawabi a madadinka kai ka zauna kai ne mai haƙƙin amma in ka ce za ka yi magana wata wani lokaci in ka fara sai a yi minti guda ana jira kalma ɗaya bata fito ba ko kuma kana da guragun baki haƙƙin ka ne gashi in ka zo kana magana sai a ɗauka ƙarya kake yi saboda tsabar baka iya magana ba ko kuma misali kai wawa ne za ka iya sake maganar da za ta sa alƙali ya ce a kai min shi bayan kanta shi yasa sharaɗi da auren shaida kar a tura mahaukaci wanda bai wawa wanda bai iya haka wurin karɓar aure in kun tura wawa sai ya zo ya yi muku kwaɓa billahi da biyu a zo a ce na bashi ce na karba yana garajen faɗin na karɓar na aure ya ɗauru a kansa kuma Allah duk duniya ba wanda sai ce zai bata auren nan ta ɗauru ba wasa aure ba wasa shi yasa sai ka natsu sosai lokacin da za ka daura aure kar ka yarinyar ka da kake so kaman zaka mutu ka tura wani haka haka kawai ya je a ce an ba na bashi na bayar ya ce na karba ha na karba masa ake cewa bakin da kuskure ya ce na karba da shi an go kai ga wallahi sai dai kawai a baka kuri ko kuma ko kuma in ya yarda shi mai imani ne ce to na saka shikenan dole
amma idan ya saka mun dole sai ta sai ta yi daki amma in ya sake ta dole sai ta yi daki ga aya nan idza tallaqtum an-nisaa ya ya ya- menene eh, min qabli an tamassuhunna menene kam can akwai aya da take ma fa malakum min iddatin ta'tadduna ko ba magana idda in dai ba har ba a kwanta da ita ba don haka ana neman mai hankali a irin wannan babin karka je wajen kana ga za ka tura wani biya ma kwaba an yi mu a nan a tarihi a nan an gwamu ba ma wurin daurin auren ba ne tambayowa ne kawai ya tura uwan gidansa kawai a ya ga yarinyar tamar kawai da ya je kawai ya tambaya kansa aka bashi a nan anguwar namu aka yi yanzu haka har jikoki tana da shi wannan uban gidan yaron na yaron shi din ne aure ta ya tura shi kawai ya ci amana ya tambaya kansa ga sunan suna yawo a gari an san su ma ƴaƴanta idan ba za mu faɗa ba sai ta kama ɗaiɗai ko saboda haka nan za mu tsaya insha Allah kuma gobe akwai tafi za mu tafi maulidin shehu ibrahim ba karatu jibi ma muna wurin maulidi ba karatu sai a bar mu bugatan ma mu huta yi mana a ga dawowa asabar kawai don mu ne yan ina da karatu a cewa shigari lahadi karatu mu huta sai monday ko yaya eh sai monday kawai ran lahadin ya zama ranar hutun an dawo asabar lahadi kuma mu dan huta da yamma sai mu je a sha jiwa ne sha Allah auren sufi kawai muna ganin gaskiya wanda a yi da yamma don yamma sai